بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka yammacin litinin 17 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446 wanda kuma ya daidai da 17 ga watan Maris 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'adun jabal da ke unguwar abba ibrahim garin damaturu fadar gwamnatin jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin waɗannan kwanaki masu albarka a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 36 cikin wannan sura mai albarka suratul isra faɗin allah maɗaukakin sarki ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يو إن شاء الله ذا متاشي فرقا آية 37 ولا تمشي في الأرض مرها kamar yadda aka saba kafin mu fara za mu ɗauki tambayoyi biyu zuwa uku wannan yana cewa assalamu alaikum malam wanda ya mutu ya bar mace da ciki ba uwa ba uba sai ‘yan uwa yaya za a yi hukuncin mace mai ciki idan abin da yake cikinta yana cikin magada ɗayan biyu ne ko dai a jira ta haifa ko kuma idan ana gaggawa a raba idan za a jira za a bari har sai lokacin da ta haihu sannan a tantance cewa abin da yake cikin nata mutum ne ko ba mutum ba ne idan mutum ne mace ne mutumin ko kuma namiji ne domin abin da yake ciki baya zama mutum da za a yi lissafi da shi a gado sai sanda aka haife shi da rai hatta ya sahilla sarikar da za ta haife shi ba rai ko kuma ta yi ɓarinsa baya gado baya gado su don haka ba zai yiwu a yi lissafi da shi ba idan za a jira wannan ba matsala za a jira sai lokacin da aka haife shi sannan a ga ya zo da rai to yana lissafi mace ko namiji sai a yi lissafi misali da zai zo a matsayin namiji to daga shi sai mamarsa suke da gado amma in aka haifi cikin sai ya zama mace ce to yanzu mamarsa tana da gado ita macen tana da gado su ma 'yan uwansa suna da gado mutukar shakikai ne ko kuma li'abbai idan namiji ne mamarsa tana da ɗaya bisa takwas shi kuma cikin yana da shi kuma wanda aka haifa din yana da sauran abin da ya rage bakwai bisa takwas kenan in kuma mace ce to ita wacce aka haifa din tana da rabi mahaifiyarta tana da ɗaya bisa takwas in aka raba gida takwas aka ba ta hudu aka ba wa mahaifiyarta ɗaya biyar ko to sauran uku da ya rage na ‘yan uwa ne ‘yan uwan da suke koli abbai ko shakikai su kuma za su raba lizzakari mai suba haddin unsayi ne idan maza ne ba su ɗauki kaso biyu in mace ce ta ɗauki kaso ɗaya in maza ne su raba daidai da daidai ana ganewa to idan kuma ya zama jira za a yi sai idan kuma ba za a jira ba za a raba saboda wani dalili shi ma shari'a ta tanadi yadda za a raba yadda tsarin rabon gadon yake za a rabo ne bisa tsammanin mace ko namiji ko kuma tsammanin babu ma don an tashi sai a ɗauki kaso mafi ƙaranci sai a bawa kowa rabansa sauran kuma sai a ajiye sauran magada za su samu kaso daidai yadda aka yi tsammanin ciki zai kasance ko idan ciki ya zo ba rai rabonsu zai yi yawa aiko idan ya zo namiji rabonsu za su ba su da rabo kwata-kwata an gani idan ya zo mace suna da rabo an gani don aka tashi sai a lissafa akan cewa cikin namiji ne sai a lissafa akan cewa cikin namiji ne duk mai rabo sai a bashi waye zai iya cin gado a wannan mahaifiya idan tana da bukata ba damuwa sai a lissafa a bata sumuni saboda koma ya ta kasance ko mai aka haifa in ta haife shi ba rai dai za ta ci sumuni sai ma sama da haka sai ya koma rubu'i in ta haifa da rai in mace ce ma dai tana da sumuni in namiji ne ma tana da sumuni to ita mahaifiya za a bata rabanta su kuma ‘yan uwa da tsammani suke yi in ta kai kaza in ba ta kai ba kaza ko to su waɗannan ba za a ba su komai ba in aka ba ta sumuni sauran ɗaya bisa bakwai za a ajiye shi a gida sai sanda ta haihu idan ya zo abin da ta haifa sai ya zo namiji shikenan ‘yan uwa gadon su kuka ne ba su da gado sai na kuka idan mace ta haifa ita dai tana nan asuminin asumuninta in kwatan zo ba rai to ita sai a ƙara mata ɗaya bisa sai a ƙara mata ɗaya bisa takwas sai ya zama tana da biyu bisa takwas kenan ko tunda babu ɗa kenan ya zama tana da biyu bisa a takwas ɗaya bisa hudu kenan to su kuma sauran ƴan uwan sai a ba su abin da ya rage to a irin wannan yana daga cikin gadon da ake yawan samun takaddama da rashin jituwa tsakanin ita mai cikin da waɗanda suke zaman jiran tsammani saboda suna ganin cewa ita za ta dinga zargin koma za su iya yadda za su ga cewa ɗan ma ya zo ba rai ko ba haka ba wanda san duniya ba yana iya sawa a komai kwanaki na ba ku labarin wasu 'yan uwa da suke rigima da 'ya'yan ɗan uwansu akan rabon gadon mahaifiyarsu shi attajiri ne Allah ya masa kuɗi mai yawa cikin gida wajen Najeriya ya rashin lafiya aka kai shi birnin London yana can a kwance ita ma hajiya sai aka kawo ta asibiti a Kano ba lafiya tana kwance jikin hajiya ba daɗi jikin Alhaji ba daɗi ‘ya'yan alhaji sai suke fatan hajiya ta riga mutuwa saboda gaba ɗaya su ci komai da komai in gane lissafi don in ba in ta riga babansu mutuwa in babansu ya riga ta mutuwa ita za ta ci gadon ɗaya bisa nawa shida a matsayinta na mahaifiya to kuma sun gama lissafi cewa in ta ci ma ba ita ba ce ‘ya'yanta ne za su cinye to su ma ‘ya'yan sai suka fahimci wannan suka fahimci wannan ‘yan uwan babansu kenan to su ma sai suka gane cewa to tun da haka ne bari su fara tsaron mahaifiyarsu irin security din nan na civil security din nan da ake dauka na kamfani guda biyu aka dauka mata daya a kofa daya a kanta yana zaune saboda kar cikin dare jikokinta su zo su mata kanshin mutuwa haka aka fara wannan takaddamar kuma jinya kowa sai tsayi shi ma ya dade a asibiti ita ma ta daɗe a asibiti kowa yana zaman jiran ɗaya ya fara mutuwa haka aka yi wannan zaman da Allah ya ƙaddara alajin ya fara rasuwa ƴan uwan faɗuwa suka yi suka yi sujudu shukuru sun gode wa Allah alhamdulillah ɗan uwansu ya mutu sun ci gadon ne mamarsu ta ci gado don haka ita ma za ta ci gado wanda yake ban labarin ya ce ko sati biyu uku ba abu ba dai kai arba'in ba ita ma hajiya ta rasu wasu ma suna zargin ko su ne suka mata makashin mutuwa tun daga wannan abun har lokacin da na daina bibiyar kes din ba daina takaddama tsakanin waɗannan ƴaƴan da ‘yan uwan babansu ba duk sanda aka tattara wata dukiya za a raba sai an yi rigima saboda ne saboda suna ganin cewa kamar ma ba su cancanci su ci wannan dukiyar ba ta babansu ce kamar su intruders ne to shi yasa ire-iren wannan yanda zai zama akwai jiran tsammani wani lokacin gwara a haƙura ɗin ma kawai kar a raba kwata-kwata ya zama ba a raba ba har sai an jira lokacin da a za ta haihu a san cewa ga rabon kowa wallahu ala wa ala wannan yana cewa assalamu alaikum malam muna tambaya akan loan din NND NDE National Directorate of Employment wanda akwai interest a ciki 7 to 9% shin za a iya karba tunda na gwamnati ne a sha ruwa lafiya a'a ba za a karba ba ko da na gwamnati ne saboda don gwamnati ce ta sa interest ai ba za a saba dokar Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mutukar akwai interest a cikin loan idan za a bayar bai halatta a karba duk da ana ta kokari tun lokacin tsohon shugaban kasa malam Muhammadu Buhari da aka fara introducing non interest alternatives na duk lokacin da za a bada wani loan a ƙasa ya zama cewa a kula da waɗanda ba sa karɓar interest ko da za a sa interest mu a ba mu alternative ɗin da za a ba da riba ko kuma a biya haya ko kuma a yi tarayya a dinga raba riba wannan addinin mu haka ya karantar da mu kuma wannan in an yi wa musulmi haka a najeriya ba alfarma aka yi musu ba dokar najeriya aka bi domin najeriya ƙasa ce da section 10 na 1999 constitution yace ba a yadda a kira ta tana da alaka da wani addini ba kai tsaye amma section 38 kuma yace an ba kowa yancin addinin sa yayi shi daidai gurgurdan karantarwar addini mu ko musulmi addinin mu ba sallah da azumi bane kadai ya hada dukkan bangarorin rayuwar mu dan haka duk wani abu da za a yi dan amfanin yan kasa da zai tauye wa musulmi hakkin yin addininsa ko dai a hana shi samun wannan abun idan ya bi addininsa ko kuma ya saba wa karantarwar addininsa ya karɓi wannan abu so duk wanda duk inda aka yi haka an tauye mana hakkinmu wanda wajibi ne mu ci gaba da kira ga waɗanda al'amarin ya shafa ire-iren waɗannan abubuwan a dinga kawo madadinsu wanda babu kuɗin ruwa domin tauye wa 'yan Najeriya musulmi haƙƙinsu ne na freedom of religion wanda sarshin 38 da ya garanti yin musu subsection 1 and 2 to don haka akwai buƙatar a samar da madadinsa kuma an gwada an yi an gani lokacin an ko borrowers da admis da wane ne duk an kakkawo different abin nan product wanda za wasu an yi su based on ijara wasu an yi su based on murabaha wasu an yi based on salam wanda yake da alaka da gona kuma it was effective duk da dai mutane daga baya suna yin bypass in an ce za a siya musu kaya sai su haɗa baki da bendo su karɓi kuɗin wannan ne su suka yi amma dai an samar da abin da yake madadi ne wanda wannan kuma ita ce ka'ida sakacinmu mu musulmi a ƙasar nan ya yi yawa shi ya sa ma har abin da yake right ɗinmu ne ma idan muka yi har wasu suke zuwa su tsallako suke za su mana wata takala abin da an ba mu dama mu yi karantarwar addininmu ce kuma constitution ya ba da dama a yi amma duk da haka sai wasu kaga suna baya-baya musamman musulmin namu wasu da suke kan madafun iko sai ka ga mutum yana yana tsartsar yana tsoro kada a ce shi religious fanatic ne and all of that so ba daidai ba ne yanzu ku duba kwana-kwanan nan abin da aka yi na batun hutu da aka bayar na ramadan har wasu kungiyoyi suke kokarin wasu takali musulmi fada cewa an tauyewa kiristoci haƙƙinsu wanda suke waɗannan jihohi kai kaji mu da aka tursasa mana shekara da shekaru muke hutun lahadi da asabar nasu mu yi easter monday mu yi good friday mu yi kirsimeti mu yi new year mu boxing day duka fa ana yi muna yi fa a ba da banda valentine ko duk da dai mu ma ta wannan bangaren ta noman national a holidays da ake da su wannan gaskiya babu zalunci wanda yake national ne ba weekly ba na shekara hutun najeriya dukkaninsu kwanaki ne guda goma sha uku guda biyar na musulmai guda biyar na kiristoci guda biyu na ƙasa guda ɗaya international kwana biyar ƙaramar sallah da babbar sallah kwana biyu hudu kenan ko da maulidi ko ka yadda da maulidi ko baka yi ba muje mun yadda a yi shi tunda har ake iskar monday ma da good friday don ai balance izza ce ga musulunci ai na biyu na kiristoci suna da kwana biyu Christmas da Boxing Day, suna da kwana biyu Easter Monday da Good Friday, suna da kwana ɗaya na New Year. Sai nau'i na uku shine na ƙasa, wanda National Day ne, Democracy Day da 29 daga baya kuma ya koma 12, June 12 sai kuma 1st October Independence Day. To sai kwana ɗaya May Day shine mai workers day ko wannan international ne gaba daya to kaga ta fuskar addini anan an yi balance to wannan cakalar da suke yi za ta sa mu ma mu nemi a yi balansin a sati-sati a ɗauke asabar a dada ita juma'a in aka yi litinin talata laraba alhamis sai a huta juma'a asabar a koma ofis lahadi a je coci eh mana sai a yi balansin sai a yi balansin sai a yi balansin section 11 ne ya faɗa a Najeriya ba ƙasar kowanne addini ba ce. Secular ƙasa ce ba za a danganta ta da any addini a ce shi ne state religion ɗinta ba, ba ƙasar Kirista ba ce. Mu ma musulmi ba ma da'awar cewa ƙasar musulmi ce, a tun da constitution ya ce yadda za mu haɗu mu zo mu zauna akwai musulmi amma ƙasar ba ta musulunci ba ce. To tun da haka ne kuma an ce kowa an ba shi freedom to kuma ya ginu section 14 na constitution ya ce justice and fairness to wannan justice and fairness din sai ai balance a ba mu juma'a a cire la asabar sai a ba su lahadi juma'a mu huta mu je masallaci in lokacin sallah yayi asabar la asabar a koma office a koma makaranta lahadi su tafi coci in sun dawo su huta mu ma mu huta ba sai an je office wannan shine balancing ai shine balancing ai kama su da dama muna da sakaci akan abin da yake hakkinmu don haka ire-iren waɗannan laws da ake bayarwa in dai daga gwamnatin tarayya ne bai kamata mu yi shiru ba idan aka kawo shi aka sa interest sai mu ce to mu ba a ba mu madadinsa ya fi akan tattaunawar da muke yi a ta ɓata lokaci ana tattaunawa abubuwan da ba su da amfani da yawa ga abin da ya shafi al'umma gaba ɗaya ba za mu tsaya mu magana a kai ba to ire-iren waɗannan launin duk sanda suka zo ni a jiketin a samar da tsari kowace hukuma ce kwata gwamnati in dai za ta ba da wani tsari na loan ko wani financial support ko jari ko menene ke zama cewa akwai alternative ɗin wanda ba babu ruwa a ciki saboda ne saboda section 38 da ya garanti mana freedom of religion mu ba mu da freedom of religion in dai ba mu bi karantarwar addinin mu ba in muka cire ba mun saba wa addinin mu to saboda ne a ƙasar ingila ko wani ministan kuɗi ya kawo tsarin mortgage na mallakar gidaje na musulunci suka gyara dokokinsu ba don komai ba saboda ya yi filin wasu makotansu sun korafa cewa su ba za su iya mallakar gida ba akan tsarin da suka kawo saboda ne saboda already akwai saban Allah 'yan Pakistan ne musulmi ne 'yan Pakistan yace diyu mun kenan yanzu kuna ba mu haraji a ƙasar mu kuna biyan haraji amma kuma mun tare muku hakkin yin addininku ya ce no ba zai yiwu ba ya koma suka gyara dokokinsu yadda za a iya accommodating islamic mortgage system aka kuma samar da shi a ƙasar ingila ba sannan mu kuma muna 'yan najeriya ba baƙi ba ba 'yan cirani ba a dinga tilasta mana cin kuɗin ruwa dole idan mu ya buɗe ya zama ire-iren waɗannan abubuwan su ne abubuwan tattaunawa a cikin al'umma ba wasu rikici da wasu tattaunawar da ba masu da amfani sosai ba da wanda amfaninsu wasu tattaunawar da ake na tsabaka ne na masu ilimi amma an mayar da shi a public domain su ya kamata mu dinga prioritizing abubuwan da suke damuwar al'ummarmu ne kai tsaye Allah ya samu dace hanya wannan za ku ɗauka kuwa lokaci ya jawo ma ba ta sai gobe Allah ya kai bismillah Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها Allah subhanahu wataala ya ce wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a ban kasa kana mai alfahari kana mai jiji da kai innaka lalle kai lan takhriqal arda baka isa ka kece kasa ba walan tablugal jibala tula duk tsayinka da girman kan da kake ji kuma baka isa ka fi duwatsu tsayi ba kullu zalika duka waɗannan abubuwan da aka ambata kana sayi'uhu mummuna daga ciki wanda aka yi hani a kai makruhan ya kasance abin hani ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana wasiya ta nawa kenan na'am sha nawa sha hudu da sha biyar wanda ita ce ta ƙarshe wala tamshi fil ardi maraha kada ka yi tafiya a ban ƙasa kana mai alfahari kana mai jiji da kai ai mutabaktiran mutamayilan kana tafiya kana takama kana jujjuyawa kana jin cewa kai kai ne kaiwa kai da asalinka maniyi ne najasa ke tsatsakenka me ya ƙarfafa takamarka in ba rukushi da hallaka ba sau kuɗi ya sa ka shi ya sa ka shirka zabiya ta ƙarashe ka da dubun miliyan gare ka randa ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai yi fan bakwai ba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa yanzu mai ya rage ka zaɓa in ba farali da nafila ba tun kana yaro a tsumma ke faɗin mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsofinka amma baka shaida taka na zuwa ba dubi dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta babban komar rasu ba za ka yi wa me za ka yi wa takama ɗin wa za ka ɗaga wa hanci asalinka na jasa maniyi cikinka tsakiyarka da za a buɗe ba wanda zai iya zama sai da oxygen za ka rayu da za a toshe a maka ƙanshin mutuwa na minti biyar gaba ɗaya duk kayan da yake cikinka za ka zubar da su da Allah zai riƙe fitsari 24 hours sai ka fita a hayyacinka su kuma wa za ka yi wa takama wa za ka yi wa takama innaka lan takhriqa al-arda duk yadda kake ji da takama da tattakawa da ji cewa kai ka isa agwagwa ne tafiyar kasaita kasaita turan giwa wane ne wane ne ana ta zuga ka to duk abin da kake yi din lan takhriqa al-arda baka isa ka huda kasa ba walan tabluga al-jibala tula kuma duk tsayin ka duk yadda kake ji da cewa kai ka kai kana daga kafada baka kai duwatsu ba wannan tabbulugal jibala tura to kuma an yi ire-iren duk wata ɗagawa da kake ji kayi duk wani abu da kake ji ka samu a wannan rayuwar wallahi an yi waɗanda suka ninka ka da shi wannan abu kuma bai hana su mutuwa ba a baya an yi kuma a zamanance ma a zamanin tarihi da kusa an yi ire-iren su an yi fir'auna da ya da'awar rububiyya yace shine rabbukumul a'la ya da'awar uluhiyya yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace duk abin da yake so shi mutane za su ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashadi yayi alfahari da abin da Allah ya bashi na mulki alaysa li mulku misra wa hadhihi lanharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ya yi takamar cewa ya barazana zai kashe annabi Musa ya kira Ubangijin nasa, ka duba fa taurin kai da irin na Fir'auna ba. Zaruni akutul Musa wal yaji rabbahu ina irin yaro din nan kare na gidansu da kowa ka dake shi ka ce ya je ya kira babansa shi ma ka daka shi. Haka fa Fir'auna yi ba. Zai kashe Musa ya wal yaji rabbahu ya kira Ubangijin nasa. Inni akhafu an yudabbila dinakum aw yudhira fil ardi fasad. ƙarshe ma ya ce faja'alli sarhan la'alli attaliu ila ilahi musa wa inni la'adunnuhu kadiba a sanya masa wani tsani ya je ya leko ya ga ubangijin musan nan da yake faɗa yana zargin ma cewa ba ma gaskiya ba ne amma fa wannan duk da gawar fir'aunan nan fa jamka ɗaya Allah ya masa ya sallata wallahi jamka ɗaya aka masa wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq kawai ruwa ya ji ya wuya sai ya sallata duk abin da ya faɗa sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wai fir'auna ne yanzu wai amantu duk abubuwan da ya faɗa a baya ya manta Allah subhanahu wataala ya ce al'ana fir'auna sai yanzu kai ne fa wanda kace rabbukumul a'la kai ne kace ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ne kace sa'aqtul musa wal yad'u rabbahu duk kai ka faɗa ba sai yanzu It's too late to cry when the head is cut off. وليست التوبة للذين يعملون الصالحات وليست التوبة للذين يعملون السوء يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. So يا أبو الذي سامو فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكنت كتجي أن يتقارون da Qur'ani ya kwatanta iya suto din da aka bashi na dukiya inna qaruna kana min qawli musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwati in qala lahu qawmuhu la tafrah bukullu suto din qaruna karci ne majiya karfi suke iya dauka sai ka suranta yaya kofar take idan ta kai baga jimi da karfi uku hudu za su dauka mukullin to kofar kuma za ta kai masallacin nan to in kofar kaman masallacin nan yaya so din yake to nawa ne kuma a cikin dukiyar zinare wannan an baka kai kiyasi to da ya ga wannan innal insana la yadgha an ra'ahu stagna ko da ya kasance fa cikin mabiya annabi Musa ne ba shi da matsala da ya samu wannan shine yanzu yake ganin cewa inna ma utituhu ala ilmin indi shi fa wannan fa shi dabararsa ne da tsawonsa da wayansa ya bashi ba karshe fa kharaja ala qaumihi fi zinati yayi kwalliya ya fito bayan an yi wani din la tafra kada fa kai alfahari inna allaha la yuhibbul farihina bai ji ba ya fita fa kharaja ala fi qaumihi fi zinati ya fita yana cikin kawa da takama da alfahari har ɗan shan miya suka yi fatan cewa su ma da sun samu qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya masu ɗan duniya man kana yuridu al-ajilata ajalla lahu fiha ma na sha'u liman nuridu ko to irin waɗannan ƴan su ƴan duniya ne da sun ga mutum ko ma ne ko yankan kai ya samu kuɗi kai wani ya sha kwana dama ne ne ana kai ana ciza ya tsafo to irin waɗannan suka ce ya laita lana mithla ma utiya qaru innahu la zu hazzin azim suka ce kai dama mu aka ba kuɗin na irin na qaruna gaskiya yayi sa'a ai shi mai rabo ne ai mai nasara ne ai shi kaza masu hankali wa ƙalar ladina na'am wa ƙalar ladina utul ilma waila kun sawabun lahi khairun liman amana wa amina saliha wanda suka fahimci fikihun rayuwa suka ce in na lahira shi ne fa wa ma yi laƙaha illa sabiruna wannan na duniyar kyale-kyale ne shi ne wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha ko wa huwa muminu fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura bai ji ba ya ci gaba da yi da Allah subhanahu wata'ala ya zo masa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirina da halaka ta zo masa babu wanda yake iya taimakon sa shi din ma komawa yi zai sallata yace amantu amma lokaci ya riga ya kure to wadancan ɗan shan miya fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wadancan masu neman duniya da suka ga an damke shi kamar kai fatan samun kuɗin wani barawo da ya saci dukiyar al'umma lokacin da yake fantamawa da manya-manyan jifa-jifai ana bugawa da kuɗi kana cewa da ma kai ne da efcc ta zo ta naɗe shi ka gan shi da ɗan allan nan an kara masa an rubuta masa criminal an cire hula an bashi daga shi sai singileti ga sunansa an rubuta ga sace dukiyar al'umma da yayi da kaga an sa shi a social media a hannun EFCC ga hanfa an zuba masa ya ci dukiyar al'umma sai suka fara ne wai ya laita na menene wa asbaha alladina tamannaw makanahu fil amsi yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wai kannahu la yuflihu al-kafiruna haka suka dinga yi suna cewa Allah ya taimake mu da faru da mu za a danka ko da yanzu mu ma muna can mahallu shahid wannan abin da aka bashi bai hana a halakar da shi ba dan haka a yanzu ma duk abin da kake ji da shi wallahi idan ka je makabarta akwai waɗanda suka samu sama da naka amma bai hana su sun tafi ba duk abin da kake ji da shi a wannan rayuwar idan ilimi kake ji manya-manyan maluma suna nan wasu saboda karatun da suka yi ma mabiyansu koma suka yi suna bautar kabarinsu amma bai hana sun mutu ba duk da matsayin nasu ya hana sun mutu ba su mutu ba idan mulki kake ji na sarauta ai kaga duk sarki yana da magaji dama yana jira ne kawai mai jiran gado ne ko yana jira ne ya mutu ya ɗauka idan na siyasa ne shi kam dama ya mafi kowanne saboda ko baka mutum ba ma tenuwa za ta kare balle kuma in tenuwar ba ta kare ba idan tenuwar duniya ta kare kuma tafiya za a yi ba kwa bukatar misalai ko kuna bukatar misalai wanda tenuwar duniya ba ta kare ba ta kare ba tenuwar siyasa ba ta kare ba amma tenuwar duniya ta kare kuma aka tafi kuna bukatar misali ba kwa bukatar misali sai ƙananan yara watakila da ba su da wayo aka yi wasu so don haka babu wani abin da kake ji da shi wanda za ka yi wata takama da shi a wannan rayuwa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala qura kullu zalika waɗannan dukkanin abubuwan da aka ambata kana ya kasance sayyi'uhu mummuna daga cikinsa ma'ana abubuwan da aka yi hani a kai inda rabbika makruha abin ƙi ne a wajen ubangijinka ma'ana abin hani ne a wajen ubangijinka wannan akwai ruwayoyi kira'a guda biyu kullu zalika kana sayyi'atan ita ce kira'a jumhur kana sayyi'atan inda rabbika makruha wannan yana nufin kenan munanan abubuwan da aka hana wala takuma laysa laka bihi ilm wala taqtulu أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تجعل مع الله إلها آخر waɗannan dukkaninsu sayi'atan mummunan aiki ne don haka kada ka yi shi a wannan riwayar kuma ta ta hafs riwayar hafs shine kullu zalika kana sayi'uhu wa mummuna daga cikin abubuwan da aka ambanta to kana makruhan lalle ya kasance abin ƙi ne makruh kalma ce a larabce ma'anarta daban da a shar'ance hakanan kuma ma'anarta daban a ƙura'anance in aka ce kalmar makruhi ko da yake hausa ma sun are ta aiko ita ce ai karahiya to su ma aran da suka yi are ne na ma'ana daban in aka ce karahiya a hausa ne ake nufi na'am me karahiya na'am me karafiya in an ce abu karafiya ne ko karahiya cin sa banza barin sa banza misali fa misali kamar cin gafiya da can ana cewa kamar shan taba ko ita taba ai karafiya ce shan ta banza barin ta banza ko wannan kuskure ne ta bangare biyu taba ba karahiya ba ce kuma shi karahiya ba barinsa banza yinsa banza ba ne ta ba haramun ce fatawar maluma masu bin diddigi na al'amura abin da ya tabbata halakar da take kaiwa da salwantar da rai da take iya yi ya shiga cikin walatun ƙobi a idikun ila ta haluka walatun kutulu an kusa kun don haka haramun ce to kuma kalmar karahiya ɗin shi ma da ake faɗa ba daidai ba ne ita karahiya ba yin ta banza barin ta banza ba ne a'a shi karahiya yin sa banza barin salada ne wannan shine na shari'a amma a hausan an ce abu karahiya ne yin sa banza barin sa ne banza a to ba haka bane halal ne haka idan aka ce mubah abu mubahi ne shine yin sa banza barin sa banza kamar kana jin yunwa daga ci tuwon miyar kuka daga ci shinkafa da miya daga ci shinkafa da wake da ma ai maka burabusko ko kuma a sha dambu da nono kindurmo na'am duk ɗaya ne ko wanne ne mai lada a ciki da shan dambu da kindurmo da kuma burabusko da miyar taushe wanne fi lada akwai mai lada duk ɗaya ne ba wani wanda yake da lada to wannan wannan mubahi ne ba za a ce ga ladan cin burabusko ba ko kuma ga ladan a kindurmo da da dambu a babu wannan ko koko da kosai da shayi da buredi duk ɗaya ne halal ne kawai mubahi ne to shi kuma abin da yake kusa da shi shine mustahabbi yin salada barinsa banza idan aka ce abu mustahabbi ne ana so ka yi kamar misali sallar walaha salatul awwabi sallar walaha yinta akwai lada amma in ka bari ba akwai zunubi wannan mustahabbi kenan shine yinta lada barinta banza kishiyar karahiya na shari'a kenan to sai kuma wajibi shi kuma yinsa lada barinsa zunubi sai kuma haramun yinsa zinubi barinsa lada to don haka karahiya ba yinsa banza barinta banza ba ne an gane ko to wannan karahiya ta hausa kenan ta shari'a ita ce wacce na muku bayani in ka aikata shi akwai ba lada idan ka arkata shi ba zinubi amma idan ka bar shi kuma akwai lada to sai kuma makruhi a nasin qur'ani makruhi a nasin qur'ani kamar yadda yazo a nan kullu zalika kana sayi'atan inda rabbika makruha haramun kenan mamnu'a abinda aka hana a nasin qur'ani idan aka ce abu makruhi ne to ba ana nufin wancan karaha tanzihiyya ba ko domin waɗannan abubuwan da aka ambata wala ta qula ta qullahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تمشي في الأرض مرها ولا تقف ما ليس لك به علم ذكر وأن النبي مصيص حرام لكوكما مكروه لي حرام لي تشيني معنى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك
ذلك مما ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نعم الله سبحانه وتعالى يقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وأن ينادى تشين أبوه وأن الله سبحانه وتعالى ya yi maka wahayi na daga hukunce-hukunce wanda suke cike da tarin hikima wala taj'al ma Allahi ilahan akhara kada ka sanya wa abokin ubangiji subhanahu wata'ala abokin tarayya wa tulqa fi jahannama sai a jefa ka a wutar jahannama maluman kana abun zargi madhuran wanda yake korare daga rahamar Allah wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya ambaci waɗannan wasiyoyi guda goma sha biyar yadda ya buɗe ta da tauhidi sai kuma ya rufe su waɗannan wasiyoyin da tauhidi wasiyar farko shine wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kafin ita fa kafin ita la taj'al ma'a allahi ilahan akhara wa taq'uda madmuman makhbula to sai kuma aka wannan da ita aka buɗe sannan sai wa kabara buka Allah ta'budu illa iyyahu to nan ma kuma da aka gama sai aka rufe da ita dalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma'a Allah ilahan akhara wa taqatul fi jahannama maluman madhura dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yace kada ka sanya wa aboki ubangiji kada ka sanya masa abokin tarayya malamai suka ce malam ibnu kathir yace المراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم wannan khitab din idan kuka duba za ku ga cewa ana magana da waye da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce la taj'al kada ka sanya wa Allah subhanahu wataala abokin tarayya wannan khitabun ana wajjaha shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ake nufi al'ummarsa wa ake nufi al'ummarsa don haka khitab ne wanda ake wajjaha shi zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne ba zai aikata wani laifi ko mai kankanta sa ba ma ballanta na shirka wasu malaman kuma suka ce wannan tauna tsakuwa ne don abai wa aya su duk da matsayinsa ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ko khitab ne shi ma ana faɗa masa kamar yadda can Allah subhanahu wata'ala ya faɗa bayan ya ambaci annabawa wajen guda goma sha takwas wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa sulayman wa kadhalika najzi al-muhsinina wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-alamin wa min aba'ihim وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم سيتي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون waɗannan duka da aka ambata annabawan nan a cikin su akwai ulul azmi min ar-rusul amma sai Allah ya ce walau ashraku da za su yi shirka lahabita anhum ma kanu ya'maluna da dukkanin abin da suka aikata ya rushe malamai suka ce Allah ya san ba za su yi shirka ba amma tauna tsakuwa ne don abaiwa a yatsu in har annabawa za a faɗa musu haka to ya kuma sauran gama garin al'umma wanda wannan yana daga cikin abin da yake nuni da girman shirka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ka tsare mu da imanin mu Allah ka tsare mu daga shirka dalika afa asfaku afa asfaku rabbukum bil banina wa اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da bayani akan nau'in shirkar da mushrikan Makka suke yi, a fa'asfakum rabbukum bil banina, shin Ubangijinku ya zaɓe ku ne ya ba ku ‘ya'ya mazaje, wata kada minal mala'ikati inasa shi kuma ya riƙi mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata wanda kuke jingina masa, inna kum la taquluna qawlan azima lalle ko kuna faɗar magana wacce take mai girma wannan magana ta girmama shirka ta jingina wa Allah subhanahu wata'ala da wannan shirka ce mai girma sosai wanda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani a cikin alqur'ani cewa yakadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da aunin rahmani walada wa ma yin bagilin rahmani an yadda fi da walada in kullu mafi samawati wa lardi illa atin rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda saboda girman shirka ta jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala da yace takabis samawati wa tafattarna minhu saura kadan sama ta cece watan shakul ardu ƙasa ta yaje wata khirul jibalu hadda su kuma duwatsu su zube saboda mai an da aulin rahmani walada an jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana da da mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance yana da abokin tarayya bai kasance yana da ɗa ba wa ma kana la ma'ahu min ila ba shi da babu kuma wani wani wani Allah din tare da shi dan da akwai da an yi rigima la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da wani sai ya ce yanzu rana yake so wani ya ce kuma dare yake so wani yanzu ya ce muharram ne wani Allah ya ce a shi so yake yanzu a ce rajab ne to amma haka bata faru ba law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata to don haka shirka ta jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa al'amari ne mai girma to ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan ya yi musu ilzamin abin da suke faɗa ne domin daga cikin abin da suke faɗa suna jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ne yake da mala'iku su ne ‘ya'yansa. Ya zu'umuna annal mala'ikata banatullahi, ba ja'alun mala'ikatan ladina hum ibadun rahmani inata, sun madda'au annahum banatullahi, sun ma'abaduhun ba aka ofi dalika fil makamati talati kulliha. Malam Ibn Kasir ya ce, suna wahami su mushirikan makka cewa ai mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala yana da ‘ya'ya mala'iku, mala'ikun kuma su mata ne don haka sai suke bauta musu. To wannan nau'in bautar da suke yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake baya gaya mana wa ja'alun mala'ikatan ladina hum ibadun rahmani inata a shahidu khalqahum sun shaida halittar mala'ikun ne sa tuktabu shahadatuhum wa yus'aluna ba su shaida ba ba a gabansu aka yi ba sannan kuma sai yake ilzamin su fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banu am khalaqna al malaikata inatha wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna wadada Allah wa innahum lakadibuna astafa al banati ala al bani ma lakum kayfa tahkumuna afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala yana tambaye su sune shaida suna nan aka yi ne da Allah ya dauki mala'iku suka zama sune ƴaƴansa to sai yake ilzamun su a yadda suke faɗar ma bai kamata su yi haka ba a yadda suke faɗa ma sun daina Allah ne domin ai su suna ɗauka cewa mata su ne a ƙasa ko maza kuma su ne su ne a sama idan haka ma idan aka yi wa ɗayansu bishara da mace dalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib ko wa idza bushira ahaduhum بما ضرب للرحمن مثلا دل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين su idan aka yi musu ɗaya bishara da mata sai su zama cewa sun shiga cikin ɗumuwa da tashin hankali da rashin jin daɗi saboda su ba sa so a jingina musu mata to shine Allah subhanahu wata'ala yace afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min almalaikati inatha ku yanzu a iya wahamunku a tunaninku ku Allah ya ɗaukaka ku da ƴaƴa mata maza sune ƴaƴanku shi kuma ya ɗauki kaskantattun da kuke ɗauka a tunaninku sune kaskantattu su da ku jingina wa Allah akwai hankali a cikin wannan lissafi babu hankali wattakhadha min almalaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima Allah subhanahu wataala yake lalle wannan magana da kuke faɗa magana ce mai girma sosai to kuma Allah subhanahu wataala ya bamu labarin hatta mala'ikun da suke za'amin cewa suna bautawa za su baranta da sura na tashin alkiyama wa man ashuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mushrikun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar tashin alkiyama za a tambayi mala'iku, shin waɗannan ku suke bautawa? Sai su ce maka, sai su ce, “Ya Allah tsarki ya tabbata gare ka, bal kanu ya abu dunar jinna, shaɗanu aljanu suke bautawa suna ce musu mala'iku da mu ba mu suke bautawa ba, kamar yadda annabi Isa zai barranta ga waɗanda suka yi masa bauta ko? إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم لا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم haka nan duk wani wanda aka bautawa ba da haƙƙi ba zai barranta a gaban Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda suka bauta masa wanda wannan kitse wanda bayyanawar shine tsantsar adalci na ubangiji wannan natural justice din da ake faɗa cewa a bawa mutum fair hearing to su ma an ba su fair hearing to kun gani dai kun ce ai kuna bauta musu sun ce wasu suka bauta su kuke bautawa ba kafin a hukunta su واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما الله سبحانه وتعالى يقول للكو kuna faɗar magana wacce take mai girma magana ta shirka Allah ka kare mu daga shirka abinda muka karanta na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi